وبركاته ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاد من ذا يفرج كربا فات مضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا
da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzan tsira manzan rahama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama jama'a masu sauraro ine mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda ke zuwa mana a dukkanin sati irin wannan rana mai albarka ta juma'a a daidai wannan lokaci wanda muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sada mu da albarkar da take cikin wannan rana abin ƙi da yake ciki Allah maɗaukakin sarki ya kaɗe mana shi ‘yan uwanmu da suke gida da asibiti marasa lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka ƙara mana lafiya wayanda suka mutu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu ya ji kansu ya yalwata kabarinsu mu kuma da muka rage Allah maɗaukakin sarki ya mana kyakkyawan ƙarshe ya sa mu cika da imani idan ‘yan uwa ba su mance ba a satuttuka biyu da suka gabata muna tattaunawa daga cikin mata wa'inda suka bar abin koyi a rayuwa ita ce asma'u ‘yar gidan Sayyidina abubakar asma'u wacce take ‘ya ce ga Sayyidina abubakar amini aboki na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan baiwar Allah mun ji irin bayanai da dakta yi mana a satin da ya gabata abubuwan da za mu iya kwaikwayon ta da shi kunci abubuwan da za mu kwaikwaya a cikin rayuwarta waɗanda suke masu matuƙar mahimmanci musamman ga mata wanda dakta ya mana bayanin irin abubuwa na rayuwa na kyautatawa na mu'amala mai kyau na tausayawa na yi wa aiki ga miji wannan baiwa Allah kusan tabarwa mata abin kwaikwayo wanda ya kamata a ce mata sun san wace ce wannan baiwar Allah yaya ta yi rayuwarta don a ce kuma sun rika bibiyar irin abin da za su iya aikatawa dangane da abin da ta aikata ba a ce dole idan kana kwaikwayon mutum ba sai ka aikata abin da ya aikata daidai da daidai a'a za ka iya kwaikwayo ne dama su kuma magabata musamman waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah aya ya saukar kansu فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا duk wanda ya zo a yanzu ana so ne ya yi irin abin da suka yi ko da baka kai irin yadda suka yi ɗari bisa ɗari ba domin duk wanda ya kasance yana kwaikwayon sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma zai samu ɗaukaka shi yasa Allah madaukakin sarki ya yi musu shaida cewa su sun yi aiki mai kyau kai ma na yanzu sai ka dinga kwaikwayon irin wannan ayyukan nasu in kai kwaikwayon aikin su ka shiryu in kai kwaikwayon abin da sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi to Allah ya ma bishara kai shiryayyen mutum ne amma idan ya zamto naka kake aikatawa daban to akwai alamar tambaya a ina ka samo irin nakan da kake aikatawa su dai sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama sun samu ne daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai ya aikata sun gani ko ya ce ku aikata ko kuma wani a cikinsu ya aikata a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ko kuma ya yi shiru kasan idan aka aiki a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shiru annabi sallallahu wasallama yana cewa wannan aikin ya halatta mutane za su iya aikatawa kenan domin ba za a yi wani abu da bai dace da shari'a ba da ya saba wa shari'a da laifi ne da ba daidai ba ne gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja baki ya shiru ba zai yiwu ba kenan duk abin da aka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru wannan yana nuna maka cewa abin ya halatta a shari'a a aikata shi abin ba laifi ba ne abin ba kuskure ba ne ya halatta mutum ya yi kenan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi cewa shi an aiko shi ne a cikin ya mana wani misali kamar irin kwaran nan ne fada wuta ya gano wuta yana so ya fada yana ƙoƙarin fadawa kamar su ne al'umma kenan annabi sallallahu kuma yana ta kare su yana kawar da su da kar su fada cikin wannan wutar da suke ƙoƙarin jefa kansu a ciki kaga wanda ya kasance haka ba yadda za a aikata abin kuma da yake laifi ne ko ba daidai ba ne ya yi shiru dole zai nabi sallallahu alaihi wasallam zai magana sannan abu na biyu akwai abin da za a iya aikatawa ba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba to idan abin ba daidai ba ne Allah maɗaukakin sarki zai saukar da aya zai ce ba daidai ba ne amma idan Allah maɗaukakin sarki bai saukar da aya ba ya nuna cewa wannan abin ba laifi ba ne akwai abubuwa da dama da sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama suke cewa mun kasance muna aikata kaza a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam domin su suna ganin wannan hujja ce ya kasance abin ma ana yin sa annabi sallallahu alaihi wasallama yana raye ana yin abin to shikenan wani abin kuma za a zo a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa muna yin kaza me hukuncin sa annabi sallallahu alaihi wasallama zai ba da amsa wani kai tsaye wani shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tambaye su ya ce misali an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam shin zamu iya bada dabino danye mu karbi bushashe ayi mu sanye babu laifi a cikin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce eh ba bai ce a'a ba shi ma sai ya tambaya yana so ya fahimci yadda mas'alar take yace shin danyen dabino idan ya bushe yana kankancewa yana raguwa sai suka ce eh yana raguwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in dai haka ne a'a kaga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam akwai abubuwan da ake a lokacin yana raye, amma kuma ba a gaban shi ake yi ba. To, sahaban annabi sallallahu Alaihi wasallam idan wani abin ya shiga duhu sai su kawo shi gaban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam su yi tambaya cewa me hukuncin kaza. Annabi sallallahu Alaihi wasallama zai ba su amsar hukuncin wannan abin. wani kuma za ka ga ba ma a sami wani wani munasaba da yasa aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ba cewa me hukuncinsa misali ummu atiya Allah ya kara mata yarda take cewa mun kasance lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma kidanya ba ma kirga mace in ta gama al'ada a ƙarshen al'adarta akwai wani ruwa wanda yake mai kama da ruwan ƙurji-ƙurji hakan nan yana fita ta ce mun kasance ba ma kirga shi a matsayin al'ada kaga a nan gurin kenan annabi sallallahu alaihi wasallama bai san wannan matsalar ba amma dai sahabbai sun ɗauke shi a matsayin hujja da dalili suna ganin cewa wannan abin a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ga yanda ake kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce ba kenan in dai abin kuskure ne Allah maɗaukakin sarki zai saukar da aya kuma zai tunasar da su ko kuma a faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya bayani cewa wannan abun kuskure ne da suke aikatawa to in Allah maɗaukakin sarki ya shiru to kaga wannan abun ya zama shari'a mutane za su iya aikata shi sa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama suke bada misali da irin shi kamar kullum yau ma Dr. Abdallah Umar Usman a gadon kaya ya shirya tsaf domin ci gaba da wannan shirin sai kuma ni Aminu Khidir Idris da nake jagoranta shirin. Satin da ya gabata muna tattaunawa akan yadda za a yi kwaikwayar da wannan baiwa Allah ta yi wa bi mijinta biyayya da da'a sau da kafa. Akram kallahu irin wannan biyayyar sau da kafa kafin mu dora akwai wani abu da yake janyo ta ne ko kuma kawai mutum ne daga mutum zuwa mutum auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mahaliccin samai da kasai mai bayarwa mai hanawa khaliki razi'i mudabbiri mu'ini ya Allah ka biya mana bukatun mu alkhairi ya Allah ka ba mu nasara kan duk abin da muka sa gaba ya Allah da albarkaci wannan juma'a mai albarka da alkhairi dukkan bukatun mu na alkhairi da muke nema a wajenka ubangiji ka faranta mana rai ka biya mana su kuma ka kare mu da dukkan sharrin masu sharri da fitinar masu fitina Allah ka samu gama duniya lafiya ka ba mu isan kwana mai albarka kuma ka azurta mu da yi maka biyayya a cikin kwanakin da ka ba mu Allah ka samu cika da imani muna magana akan nana asma abinta abubakar zatun ne taƙai na'am
yar gidan abubakar ummu abdullahi bin zubair al-qurashiyya al-makkiya thumma al-madaniyya matar kirki matar arziki matar da ta buga misali a wajen tarbiyya da samu um, tarbiyyar da ta samu shine yasa ta zama abun koyi tarbiyya tarbiyya a wajen iyaye wajen abun koyi wajen bin miji shi yasa muka samu darasi babban darasi a cikin sha'anin auratayyanta wanda gaskiya da ya kamata duk iyaye idan za su aurar da yarsu to a ba ta tarihin na na asma'u kafin ta shiga gidan mijinta don ta koyi da na na asma'u mai babban suna ubanta ya tarbiyyantar da ita bai nuna mata son duniya ba ubanta ya tarbiyantar da ita bai nuna mata cewa ita isasshiya ce ba ya nuna mata ita gajiyayya ne akan wato harkar biyayya ga Allah kullum bawa ya nuna shi ya gajiya a wajen bin Allah tabaraka wa ta'ala da aka satin da ya wuce muka faɗa ita kam duk abin da ya kamata ta yi ta yi wa mijinta kuma mijinta ya sa mata albarka kuma ta samu wannan albarka ta rayuwa ita ce ɗebo harawa da ciyawar doki na mijinta ita ce share kashin doki ita ce zuwa gona mai gidanta ga kunya da Allah tabaraka wa ta'ala ya bata to wannan mu a matsayin mu na musulmi mun samu babban darasi wanda wannan da da yawa daga cikin mata suna wannan biyayya ga ainihin wato mazajensu da an samu zaman lafiya a cikin zamantakewa na auratayya an ruwaito na na asma'u akarmakalla kafin ka dora wannan irin ayyuka da ka lissafo mata sukan ce wasu daga ciki wai in sun zo gidan miji ba aiki suka zo ba kamata yi abincin da za su ci ma kawai ya ba su dafaffe su ci kuma na ji gashi irin wannan ayyuka da ita wannan baiwa Allah take to aikatawa shi ga ma mijinta shi ma mijin in ya ga dama ya sai ya ce shi ma ba wahala ya auro ba
ai sukan ce su zai a gun daurin aure an ce ba ta ci sha tufafi da sauransu eh haka ne To, ita kuma ta bada ya magana- hidimar gida na'am malaman mu ai ai kuskure suke yi da suke bayanin nan ba sa karawa da in ya ba ta ci ya ba ta sha to ita kuma ta yi ladabi da biyayya da hidimar gida na'am wannan addini ne wannan shari'a ne Eh.
wannan magana cewa ba zuwa ta yi ta yi hidima ta yi wahala ba sai ta kwanta ta ci sunanta magana banza ka san magana banza ko na'am to magana banza ce wannan duk matar da bata tsaya ta yi hidima ta bi mijinta ba to kamar tana sariyar da aljannar ta ne na'am na sha faɗa a karatu ina maimaitawa ku lura fa da yau wahalar da maza suke yi dangane da neman abinci da za su ciyar da iyalansu in ka kwatanta da wahalar da mazan nan da suke yi da matan nan da suke yi ina gafa mazan nan ya kamata a tausaya musu suma neman abin da za a ci yau a gida ya ishe ka tashin hankali wallahi neman ka biya kuɗin makarantar 'ya'yanka ya ishe ka tashin hankali neman ka biya kuɗin haya mala aminu ya ishe ka bala'i neman ka fita ma tukunna kasuwar kama je ka rarumo abin da za ka yi musu cefa ne ya ishe ka tashin hankali neman hidimar haihuwa matarka ta haihu matarka ta haihu hidimar asibiti zurubtu cututtuka da rashin lafiya na yara da su kansu matan akwai matar da duk watan duniya alkawari ne akwai kudaden da za ta ci na mai gidanta saboda saboda saboda rashin lafiyar ta mace ce mai laulayi kullum sai ka kai ta asibiti duk wanda matarsa ba ta da lafiya bai da nutsuwa bai da kwanciyar hankali shikenan duk wannan abin da maza suke a banza suke yi shari'a ce ta ce su yi to sannan su ma mata akwai abin da shari'a ta ce su yi qur'ani ne ya faifada ya ce wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'rufi wal rijali alayhinna daraja kamar yadda maza suke da nauyi akan mata haka mata suke da nauyi akan maza mun sha faɗa muna maimaita shi aure da mun cuɗe ni ne in cuɗe ka ki taimake ni na taimake ki nana asma'u an ruwaito mace ce mai sada zumunci kwarai da gaske na'am ba ta da wasa a- a a wajen raya sunna ta ainihin wato a, zumunci zubair ibn zubair abdullahi kenan ɗanta ya ruwaito a, yana cewa a, akwai ayar da Allah ke cewa la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini ayar suratul mumtahina um, Allah tabaraka wata'ala ya saukar da wannan aya ya ce akan nana asma'u ne aka saukar da wannan aya na'am ya ce mahaifiyarta ana ce da ita kutaila na- mahaifiyar nana asma'u mm.
sunanta a utaila utailatu a wata ran ta zo wa da na na na asma'u kyaututtuka sai na na asma'u ta ki karban kyautar sai da ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa ai Allah bai hana ku a a ku ku yi mu'amala ko ku karbi wani abu na alheri daga mutanen da suke kafirai ne amma ba su yaƙe ku ba a addini ku kyautata musu an tabar- tabar- tabarruhum wa tuqsitu ilaihim Allah bai hana ba ku yi musu adalci ku yi musu da'a ku bi su Nana Asma take cewa ya Rasulullah inna ummi qadimat wa hiya mushrika raghiba mahaifiyarta din ba musulma bane tace ya annabi ga mahaifiyata nan ta zo a a ita mushrika ne ba musulma ba Mm.
a don Allah an sada zumuncinta in yi mata zumunci ka duba saboda imani mahaifiyarta ma za ta yi mata zumunci ba ba musulma ba ne amma tana tana tambayan annabi annabi ya ce sili ummaki sili ummaki hadisin bukhari da muslim ki sada zumuncin mahaifiyarki wanda ya nuna mace ce mai son zumunci kwarai-kwarai da gaske Mm. to akramakallah bari mu leka sashen masu tallace-tallace don mu ji dan abin da suke dauke da shi kafin mu dawo mu dora daga inda muka tsaya
أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأن
Abba, Umma, Sita, and Urasha. Ringa ringa na kwa Afrika and Kurasa. Abba, Umma, ringa ringa na kwa Afrika and Kurasa.
ga alkubus da masa boga shawarma kaza kifi chief hada kuskus cheesy kale gurasa hada nama salad taliya kai hada nugget ga zobo ga jinja ga tamarin mai zaki shinkafa da kaza shinkafa da nama samosa da spring rolls ga pizza ga gurasa bandashe na yan birni Kirawo ne oda mu ma mu je mu shana. Ga hilo na yara suka ita su an Kurasa.
Pizza and Grasa Restaurant and Event Center sun tanadar muku wajen bukukuwa domin amare 'yan kwali.
ba shakka kuma yanzu pizza and gurasa sun ƙara bunƙasa muku abinci da kayan marmari na 'yan birni da na gargajiya a sabon wuri da ke tourist camp kan titin bombay a garin kano lambar waya kuwa
0908112227.
ko kuma shafinmu na Instagram a Pizza and Gurasa.
Umma za mu ci pizza and Kurasa. Yaro kar ka damu za ka ci pizza and Kurasa. Mu inganta kwalisa. Mu kirawo pizza and Kurasa. Finally irin tamu ta shigo gari. Look everywhere. Look in different places. So many people winning all over the world. The time has come, the moment we've been fighting for. So many women winning all over the world. So stand up, cause you can, and you can be a leader in the world. You are the spice, you are the seasoning, you got the recipe, you can be whatever you want. Yes, you are the flavor, as beautiful as the rainbow. You got the recipe, you can do whatever you want.
You have the recipe. What will you make?
You got the recipe.
with maggie cook the difference dala fm muryar zamani رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج
masauraro barkamu da dawowa a cikin wannan shiri mai albarka wanda a yau muke dora tattaunawa akan asma'u ya gidan saidina abubakar Allah ya kara musu yarda akan wakallau kana bayani akan sada zumunci da wannan baiwa Allah take da shi
na'am Mm.
um, alhamdulillah uh, muna faɗin wannan ne ba don komai ba don saboda uh, su mutane su yi ƙoƙari su yi koyi musamman muna magana akan mata uh, kusan gaskiya wannan za ka yaba Mm.
wa wa iyaye mata a yanzu suna da ƙoƙarin zumunci Mm.
idan mutum yana da 'ya'ya biyu ko uku a cikinsu akwai mata akwai maza musamman girma ya same su suka yi aure to ina tabbatar maka 'ya'ya matan nan sun fi zumunci don 'yar mace za ta duk lokacin da ta samu dama za ka ga ta zo ta gaida uwarta ta zo ta gaishe ka Mm.
galiban wallahi haka suke suna da kula wannan abun ayaba ne muna fatan Allah ya sa su ci gaba Amin.
in dai kaga an kawo uba ziyara a gida cikin yaya to yarsa mace ce galiban amma wallahi ɗanka namiji yana samun aiki a lagos sai shekara uku bai zo wajenka ba yana samun aiki yana inugu ko a naca wallahi sai ya ɗauki shekaru bai zo ba Mm.
to wani ma wallahi malam ya kira uban a waya ma ya kira shi ya gaishe shi wallahi sai ka ji uwa yana aina daɗe ban yi magana da shi ba to ba ka ga akar makallawo Tabbata wasu, ka wasu ne.
daga ciki ko aiki ne ike cakuɗe musu shi to Allah yasa Allah raba mu dan- da aikin da mutum zai zai manta ubansa duk aikin da mutum zai manta ubansa Allah raba mu da wannan aiki ba shi da albarka ba shi da amfani na'am wani babban attajiri yake gaya mu Mm.
yace yace malam a ci gaba da wa'azi na ce to alhaji ya ce wallahi malam ya'ya mata ana kin su amma akwai albarka a tattare da su ya ce kaga ina da ya'ya maza barkati wani ma sai na yi tunani yanzu kama ina ma yake ne wani sai na yi tunani yanzu a ina ma yake amma ‘ya'yana mata duk nisan da suke suka yi aure da wanda suke gari ya ce su ne nake ta sawa a idona kusan koyaushe ya ce kwanan nan wata ‘yata ta kawo min ziyara ta zo za ta gaishe ni ta haɗa mun lafiyayyen farfesu Allah sarki ta ce ya ce kaga ina da wadata a gidana da ban ban rasa ba amma da za ta taho ta sa aka samu zabi lafiyayyu kasan mala aminu zabi in suka sha wuta suka dahu wato abun tafiya ne abokanan Wow.
tafiya ne Eh.
musamman ga dattawa dattijo haka mai dan shekaru in dai naman zabo ya dahu to suna son naman zabo ya ce wallahi malam farfesun zabin nan taimu ta ci kula da shi tana shigowa falo ta zo ta tarar da ni ta tsuguna ta gaishe ni na ce wance lafiya ya yaranki ya mai gidanki ya al'amura ce babu lafiya wallahi kalau dai babu damuwa ba matsala ko ce alhamdulillah sai alheri baba da mun zuwa ne in ganka in gaishe ka kwana biyu ban ganka ba na ce ba abin nan ta ce ce za ta tashi sai ta dan turo a wata katuwar kula haka ta ce baba ga wannan adani zan kayin breakfast da shi ya ce to yana budewa malam ya ga ya ya ga naman zabi malam cinyoyi wa- wani kan wani malam ya ce wallahi kaga a gidana akwai ina ci amma na fi sati ina cin wannan wannan naman na ajiye shi duk ran da zan karya in sa a dan ɗiban mun a dan tafasa in sha wuta in ci in hada da biredi in sha shayi da koko in fita na yi taimata addu'a Allah sa mata albarka to wallahi idan ka ga ya in ka ga an yi wa uba hidima ko na abin da za a ci ko na wani abu to wallahi malam ya mace ce galiban aka yi wakil kuma kana jina na'am a wannan abin yana da kyau mu- mutane su sa ido akan saboda musamman waɗanda an haifa musu ya'ya mata suke nuna damuwa yawa yanzu akwai yadda na sani wallahi ita ta ɗauki nauyin ubanta da uwarta kawai aure ta yi mai ɗan maiko mai gidanta yana abuja suna can suna ɗan shan iska ubanta allah ya jarabe shi da ciwon siga ba komai yake iya ci ba ta rushe masa ɗakunansa a cikin gidansu na family da shi da uwar ta gina musu na zamani ta sai musu janareto ta ɗaukan musu mai aiki da za ta rinka kula da shi abincinsa kuma duk wata za ta turo kuɗi a je a sai mai acca a sai masa alkama a sai masa kaza a sai masa kaza zuwansa asibiti duk ita take yi da da farko karo-karo ake yi tsakanin 'ya'ya maza wannan wata ya kawo wannan wata ya kawo dubu biyar wannan ya kawo dubu goma wannan ya kawo a ɗauki nauyin uba wallahi yaran, yaran mazan sai suka daina yi suka ce su ba za su iya yi ba amma yarinyar nan mace ita take wannan abun kullum cikin alheri da arzikin da take samu a gidan mijinta ita ma take tunawa da ubanta saboda haka mutane su daina kyamatar 'ya'ya mata ‘ya'ya mata akwai su da alheri kuma akwai su da zumunci kai ba su kaɗai ba har jikokinsu sai ka amfana da su na'am wallahi jikokin ‘ya'ya mata sun fi kusa ka fi samun su kusa-kusa da kai da tausayinka saboda sun gaji tausayin uwarsu ba su haɗuwa da jikokin ‘ya'ya maza ban ce duka ba akwai inda akwai bambanci gaskiya kuma su ma ‘ya'ya matan na yadda akwai waɗanda ba su da kirki na yadda na sani amma ana magana akan mafi rinjaye shi sa duk abin da Allah ya baka a gidanka ka yi wa Allah godiya ku daina kyamar 'ya'ya mata ku daina kyamar su kuma ku yi musu tarbiyya ta kwarai su kuma maza a ja musu kunne ku sa wa 'ya'yanku tausayinku mutum ya yi ta tara 'ya'ya a gidansa amma 'ya'yanka ba sa tausayinka wani ya ce wallahi sai ya gama rashin lafiya da jinya wallahi yaransa maza ba wanda zai zo ya gaishe shi amma yamma tana yi za su sa gajerun wani su tafi filin bal akwai wanda ubansa yana asibiti yana kwance ana ƙara masa jini an sa masa oxygen an sa masa kaza iya ta fama mutuwa yau ko gobe amma yaron nan baya fashin gidan bal ya je bal da yamma da daddare ya tafi gidan sinima ya tafi kallo baya fashi ya ji tausayi ya je ya jinyaci ubansa babu akwai uban da wallahi al'azimu kafin ya mutu ni na je gaishe shi yake gaya min yace yanzu malam ka duba ikon Allah ƴaƴana sun ki su jinyace ni duk wanda aka ce yazo ya zauna a asibiti a wuri na ya min hidima sai ya ce a shi ba zai iya zama ba yace sai yaro guda ɗaya gashi nan yaron kuma abun mamaki shine dan iskan gidan ne wallahi malam shine dan iska a gidan da ake ta dan iska ne wani bai da mutunci kaza kaza shi kuma shi Allah ya sa mai tausayin uban yaron shi yake zama ya haƙura sauran duk masu mutanen kirkin da ake ganin kwarai sun ki su zauna shi dai da ake ganin dan iskan ne shine ya yi wa uban hidima shi yake masa tsarki shi yake ɗauko shi daga kan gado shi yake masa wanka shi yake masa kaza abinda uban ya masa a da yanzu shi yake masa wallahi uban na haka ya cika yana yi wa yaron nan addu'a Allah ya masa albarka kuma na tabbatar maka yanzu yaron ya shiryu alhamdulillah ka gani rayuwa ko amma aka makallahu ba ka ganin kamar laifin iyayen ne ba su fiye jan 'ya'ya mazan a jika ba yadda za su in sun girma ko in sun tsufa su kuma su tausaya musu ba laifin iyaye bane sai dai a ce laifin iyaye ne saboda tarbiya rashin kulawa da tarbiya akwai zamani kuma da rashin tsoron Allah yaran na yadda ba zan kore laifin iyayen ba amma ko ubanka ya maka laifi ai kai sai kuma sai ka sauke hakkin Allah akan ka yi kuma abu ne mai sauki duk wanda ya ubansa ba daidai ba shi ma sai ayansa sun masa alkawari ne wannan su yana cikin abin da Allah ma baya bari ma ya wuce ta ba banza wallahi alazimu duk mutumin da bai kyautata wa mahaifin shi ba duk bai kyautata wanda bai kyautata ubansa ba duk wanda bai bi iyayensa ba alkawari ne in Allah ya sayar da kafin ya mutu sai ya ga bakin cikin rashin biyayya ɗansa gare shi na lillahi wa inna ilaihi raji'un
wannan nassi ne a rubuce yake a rubuce yake shi yasa rashin tausayi da ake fama da shi a yau ya'ya ba su tausayin iyayensu musamman ya'ya mazan nan ina maimaita ba su jin kayan iyayensu ba sa taimaka iyayensu yanzu uba ya zo ya samu matsala a ciwon suga ya kashe mai kafa a ya kashe mai ido a baya iya fita sallar juma'a da uban nan za a rinka kai shi a dangwara shi a masallacin juma'a wallahi wani ya ce kullum juma'a sai ya yi ta buge-bugen waya jama'a yaran nan wa zai zo ya kai ni juma'a ne ba zai iya zuwa juma'a wa zai zo ya dauko mota ya kai ubansa juma'a wannan ce wallahi baba bana nan wallahi na yi tafiya wallahi ni baba ina wajen aiki wannan ya ce kaza kaza sai in rasa wa zai kai shi ka san galiban wallahi malam sai masu aiki ne almajirai suke kai su almajiri ne zai kai alaji a masallacin juma'a ina yayansa ba za su zo ba ai ai ai wannan zamani yanzu kawai ka gane ko wato wato ka san kwallon mangwaro ko in aka tsotsa kwallon mangwaro jefar da shi ake yi to 'ya'yan wannan zamani Allah ya jarabe mu muke ta musu hidima muna kashe musu kuɗi muna musu wahala mun kuma idan girma ya zo su manta da mu shi yasa ina tausaya mutumin da yake karar da rayuwarsa akan wai 'ya'ya ka tara ka tara wallahi 'ya'ya saboda kaza 'ya'ya kasi kaza 'ya'yan wannan zamanin ka zo ka ki sallar kirki ka ki kai wa Allah aiki ka zo ka ki kai wa addini aiki kana tara 'ya'ya kuɗi su zo tsufan ka ya zo ma ka ga bakin ciki kafin ka mutu wani fa asibiti ne ake yawan kai ubansa a kai a kashe kuɗi sai ce cewa ya abokan ya yi gaya wa kannansa wai wannan shi da cijin sai ya gama cinye kuɗin nan ne mu ce bar mu kuɗinsa ne fa ake kai shi asibiti irin wannan labaran malam suna nan da yawa na rashin mutunci rashin kyautatawa da 'ya'ya suke akan iyayensu wallahi zamani ya canja al'amuran sun lalace malam aminu wallahi al'azim so ina fatan insha Allah ta'ala yan uwa za su kiyaye muna ga muna da kwantan tambayoyi da yawa insha Allah akwai kissar da zamu tashi akan Hajjaj bin Yusuf da ya kashe ya kashe wa Nana Asma a wato danta yana kissar mai tsawo ce lokaci bai zai bar mu ba to insha Allah sati mai zuwa sati mai zuwa insha Allah Sai mu fara da ita.
a tuna mun kafin lokaci insha Allah insha Allah sai mu zo mai kissar me ya faru ya aka ya kashe shi shi Abdullahi ibn Zubair Insha Allah.
kuma me ya faru tsakanin Hajjaj bin Yusuf da ita Nana Nana Asma to Allah ya ina fatan sakon da na isar na yi bayani dangane da matsalar ya'ya da iyayensu ina fatan ka fahimce ni insha Allah kuma ina fatan masu saurare su fahimci wannan zancen don ciwo ne da yake damun mu wallahi yara ƙanana malam daga yaro ƙarami in kai wasa ɗanka wallahi yana firamare ko ko- ko yana jiniya ko yana yana nasiri da wayonsa ya iya zuwa ya karɓi kuɗi ko ya karɓi kuɗin aski ko ya karɓi kuɗin tara ko ya karɓi kuɗin kaza amma wallahi yana ganin ubansa yana kwance wallahi malam bai samu tarbiyyar da zai je gaida ubansa ba ka san yanzu da yawa daga cikin yaya ma ba sa ma gaida iyayensu ka kwana da yaro a gida mutumin banza ka kwana da shi ya buɗe baki ce baba ina kwana ya gajiya ba zai ba to ba ka ga tun yana karami ba a nusantar da shi ya rika gaida iyayen na ba ne?
yadda da kai yau na yadda da kai akwai iyaye masu kaci to uwar ita ma ba ta kai da uban uwar ba ta gaida uwar ta buɗe baki ta ce alhaji ina kwana irin yadda ake yi da muna ganin iyayenmu da kakanni wallahi zuwa suke da safe sai sun durkusa su gaida mai gidansu amma yanzu matarka da tare yana ka matarka ta mat- yanzu fa mata fa wasu mu- mai da mai gidansu ke kamar dan aiki wallahi aka yi kalla to kisa kaga ce wannan aka- matar da matar da bata gaida mijinta ba yayanta za su zo su gaida miji kana kwance ɗanka ba zai zo ya ce baba ya jiki ba kuma dole ka bashi kuɗin da zai ci ya sha kai mai hidima Allah mai maganin mutane kenan Mm, aka yi kalla an ce wai wani mutum ya fito da matarsa suna zaune da safe ƴaƴansa suka fito suka gaida uban suka ki gaida uwar To.
sai uban ya ce ku gaishe ta manzai suka ce abba kai ma bata gaishe ka ba Allahu akbar kaji yayi daidai amma dai basu kyauta ba yaran hukunci ne na daidai suka yi, amma basu kyauta ba na'am dan sun koyi rashin tarbiya shi kuma uban bai kamata ya kyale su ba da sai ya nuna koda basu gaishe shi ba ai kuma ita tana da hakkin su gaishe ta haka ake wannan kwama cala mal amina a cikin gidaje sai da Allah sawaye amin muna so mu ji daga gare ka Me Ma- kake dauke za da mu shi?
koma zuwa ga masu sauraro yanzu za ku iya neman mu kai tsaye ko kuma ta layin da za ku turo mana sakon karta kwana layin da mata za su neme mu kai tsaye sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar sai kuma maza sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar sai sa layin sakon karta kwana sifili bakwai sifili biyar biyu biyar uku sifili sifili biyu tara akar makallahu ga wata tambaya da muke da ita satin da ya huce wata baiwar Allah ta ce salam ta ce malam hakika ba na son in mutu ina mai saba wa Allah don dan uwan mijina dan uwan mijina ne yake zuwa yake zuwa mini muke abin da ba daidai ba inna lillahi wa inna ilaihi sannan ya min barazana ni kuma ina jin tsoron Allah malam a bani mafita da kuma addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sawa'i amin Allah ya sawa'i amin wannan tana daga cikin tambayoyi waɗanda ba su da daɗi Am, jama'a masu sauraron mu wannan baiwar Allah ah, ta kawo kuka ne cewa akwai ƙanin mijinta da yake zuwa yana neman ta yayin da mijin baya nan sannan kuma tana ba shi haɗin kai ya yi alaƙa da ita kenan ya yi zina da ita don abin ya fito fili sannan kuma yaron yana ja mata kunne in ta yadda ta faɗa sai ya kashe ta to a nan gurin baki da uzuri amsarki kenan baki da uzuri a wajen Allah baki da uzuri da zaki ga mutane ki kyale shi kina bashi haɗin kai yana zuwa yana lalata da ke don kada ya kashe ki ko ya kashe ki ko ba- bai kashe ki ba Allah zai kashe ki zaki mutu kuma mutum baya mutuwa sai lokacin da Allah ya rubuta masa zai mutu ajali a rubuce yake ko dai wani ya zama sababinka ko kuma haka kawai wata cuta ta zama sababinka dole ne sai kin gaya wa mai gidanki ki ce masa dan uwansa yana zuwa yana neman ki ai tana tsoro kamar ka auren ya mutu ne to ai gwanda auren ya mutu akan ta ci gaba da zama da wannan sabon Allah yanzu kaga zai zo ya mata ciki sai ta rike ayan da ba na mai gidan ba ta ci amanar mai gidanta kuma ta ci amanar Allah shi ko wannan da wannan da wannan wannan yaro da yake zuwa yake wannan barda ubangiji Allah shiryar da shi amin shirya ne in bara shirya ne Allah ya- Allah ya mana maganin sa kuma wannan yake nuna haɗarin da mutane suke yi wato bari yana shiga gidajensu duk wanda yake da ƙani ko wato wallahi ya sa masa birki a gidansa ka daina barin ƙannanka suna zuwa suna keɓanta da matanka ko da matarka musamman ƙananan mata masu ƙananan shekaru lokaci ya yi da ya kamata mutane su nutsu su san cewa akwai barna da take gudana a tsakanin 'yan uwa da dangi. na samu kes a garin nan da aka kawo mun uba uba uba yana neman matar matar ɗansa kaga ƙarshen aminci kenan yaron cirani yake tafiya ya bar matarsa a a gidan ubansa shi kuma uban ya mayar da matar ɗansa matarsa ta biyu kawai haka aka yi ta yi ya faru so ba maganan ka zo ka bar kaninka yana keɓanta da iyalinka har wai ka yi tafiya ka bari na samu kes a garin nan na wani yaro daga yin aure duka duka bai wuce wata ɗaya wata biyu ba kai bai wuce wata ɗaya ba ya tafi makaranta ya samu makaranta ya tafi ya bar yarinyar wannan shi kuma zai nuna ma haɗarin a yi sabon aure a tafi a bar yarinya a kyale ta an tafi karatu ko aiki wata ƙasa kawai sai aka ce kannanta su zo suna kwana da ita aka nemo wani kannansa yana kwana da ita saboda yana ganin matar yayansa ne kawai yaro ba sai mai da ita matarsa ba yarinya da yaro suka haɗu kuma shi ashe mijin ya lura lokacin da ya tafi ya bata tana al'ada kaga alama ba ciki kenan kafin ya dawo yan wata uku hudu yarinya ta fara tsarshen yawu da alamar ciwon ciki da yawan laulayi da yawan nuna kwaɗayi da waye da sauransu balla aka zo aka bincika aka tarar da wannan yaron ya mata ciki magana aka zo aka yi ta ce ba wani ɓoye-ɓoye wallahi tare da wani muke kwana zuwa yake yana kwankwasa mun kofa da daddare muna kwanciya da shi matar yayansa to yanzu ga wani ma an daɗa turowa a nan gurin kuna da sakaci mutane akan gargajiya da al'ada cewa ai na yi aure kani na ya rinka zuwa gidana wajen matata kai tsaye ba tare da sa ido ba ya'yan zamanin ne matan su ma ba su da tsoron Allah wallahi al'azimu in aka taya su ta yiwa suke kuma babu zinan da tafi muni irin zinan da ba lallai ka iya ganewa ba zinan mata aure za a je ai tai wallahi ka dauka maniyin ka ne ba naka bane ba su wannan mata ta yi maza ta je ta faɗa ta yi bayani kuma ba abin da ya isa ya miki kuma bai isa ya kashe ki ba ina da ki garanti akan wannan bai isa ba aka maka kuma kuma yanzu in kin faɗa ai ki riga kin faɗa an ga kin mutu ai kin ga shi ya kashe ki kenan sannan aka so, yau din nan ba gobe ba ki kira mai gidan ki gaya masa ki kira iyayenki ki kira waliyanki ki gaya masa a kama shi a hukunta shi dan mutumin banza ne bai kamata a rufawa mutumin banza asiri ba wallahi na tausaya mijin wannan matar gaskiya Allah ka kare mu ya Allah amin aka makala baka ga barazanar da yake mata kamar zai fada ko ya kashe mata aure shi ma yana cikin hadarin in ya fada cewa ya aka yi ya bari aka aikata wannan laifin da shi malam yanzu fa ba matsalar ba ba matsalar fa mutuwar aure ake ba ana maganar hakkin Allah ne na'am zina fa babban zunubi ne malam na'am zina fa ta dalilin ta Allah zai fushi da al'umma ba magana yanzu mutuwar aure ake magana ba sai ta bari ta bari ba ni sunan shi dan kada auren ta ya mutu ci gaba da sabon Allah tana zina da wani yana zuwa yana lalata da ita Allah ya sauke nan ba daidai ba ne mana akwai tambayar da muka amsa a satin da ya gabata wanda wata mata ita ma ta yi bayani dangane da mijinta hanyoyin da suka shiga na'am ta rubuto mana sako take cewa malam naji ka ce ya fara gajiya da ni ta ce malam wallahi duk abin da namiji yake nema a aure a gamace Allah ya hore kuma a shekarun da muka yi da shi haihuwa ta uku kuma wallahi malam ban taɓa yaji ba ko sau ɗaya abin da yake mini yanzu wallahi malam ya yawa na rashin bani haƙina na kwanciya ta ce malam na so shiga wani hali shi yasa nake so ka masa nasiha yana jin ka ta ce shekaru na kwata-kwata talatin da hudu fa malam
to alayi hal mana amin jiya mana game da wannan tambayar irin wannan wata mata ita mata na kira ne wato ya kamata ina ga mu daɗa yin bayani akan larurorin da mata suke fama da shi a wannan zamani na ƙauracewa da mazaje suke yi wa matansu zan yi bayani a takaice wannan mata amsa tambayin shi ne hajiya ke yadda da ni mutumin nan ya gaji da ke in mace in mijinki lafiyarsa kalau ba larura ba uzuri kurin ya kaurace miki to ɗayan waɗannan abubuwa ne
kamar me da me ko dai ko dai yana neman mata a waje suna gamsar da shi a waje da haka bai da lokacinki ba zai saurare ki ba na biyu ko kuma kina da wata muguwar ɗabi'a halinki bai da kyau baki da fara'a baki da jan miji baki da tattalan miji wannan ma yakan sa namiji ya ƙaurace wa mace saboda ya zo ranta a bace ya zo tana fushi ko ya zo ma ya samu ta yi bacci kasan akwai wulakancin da mata suke wa maza wulakanci da mata suke wa maza suna rubuto mana tambaya sai mutum ya dawo gida ya samu matarsa tana ta shirgan bacci ta yi bacci har da mun shari da yawon bacci yaushe namiji zai saurare ta a wannan yanayi duk da akwai laifin mazan wasu ba sa dawowa da wuri to ko wannan uzurin ko kuma kazamar mace ce kazanta yakan sa namiji ya kaurace wa mace ya daina saduwa da ita saboda in yazo tana wari in yazo gadanta shimfida ta baya da kyau ko ko kuma yanayinta ba zai iya hada jiki da ita ba akwai matan da in ka gansu kai kana ganin su ka san mazajen su hakuri suke da su wallahi ko kuma shi ma mijin kazami ne dan uwanta ya je kazanta ta hadu da kazanta saboda haka harka ta alaka ta auratiya bai zai yi da kazamin mutum ba bai da daɗi duk bangare ɗaya da aka samu kazami ne zai cutar da ɗaya in miji ya zama kazami bai da kula da jikinsa to zai cuci matarsa a lokacin alaka ta aure in mace ta zama kazama ba ta da kulawa da jikinta to za ta cuci me za ta cuci mai gidanta yayin da yake alakar aure da ita don haka wannan sababi ne da zai sa guje ko kuma ba shi da lafiya ba shi da lafiya ko kuma damuwa damuwa takan sa namiji ba zai iya kusanta mace ba bacin rai tsoro tunani talaucin yau da gobe ma da bukatu wallahi tallahi yakan sa mutum ya kauracewa ya kauracewa matarsa so wannan miji naki tunda in kin tabbatar mana babu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan kuma lafiyarsa kalau to dole ke yadda ya gaji ne da ke kawai in ya gaji da ke shekara talatin da wani abu waye waye da sauransu yanzu yara suke nema in sha bakwai sha takwas suke nema mazan zamani
ita A ce gani?
shekara ta talatin da hudu eh ware kuwa zai iya yiwa gaji da ita ne baya yin ta tunda ya zubar da ita baya kula da ita ni shawara ta ki je ki nemi hakkin ki duk hanyar da ta dace da shari'a ki nema ki ki nema ki in bai zai ba kuma ku yi sulhu ko ki zauna ki ci gaba da hakuri ki bi ƴaƴanki ko kuma ya baki takarda ki sabon aure jiya din nan wallahi wata mata take mun tambaya akan wannan wallahi ta ce haka kawai na rasa yadda zan yi da mutumin nan malam ta ce yanzu ni ina zan je ita kuma ta ce yanzu na tunkari arba'in ta ce yau ina za ni ina zan tafi ta ce wulakancin da yake ma malam ya isa malam yau ya ce kwankwasansa yana ciwo yau yau ya ce ya ce shi wani zazzabi zazzabi yake ji yau akwai wata da take cewa da gidanta kullum inda zai zo in ya so yanka tsiyar sai zo ya ce sa hajiya wallahi zazzabi nake ji yau ta ce so na san zai yanka tsiya kenan sai ya ce a lullaɓa masa bargo to ya ce bai da lafiya ba da uzuri to matan kuma akwai jarababbun mata mala aminu fitinan nu Allah ya sawaye Amin.
matan da ba su da haƙuri su kuma a matsanta wa miji yanayin rayuwar nan ana buƙatar cikakken nutsuwa da kwanciyar hankali to am- ana cikin damuwa babu ba a samu ba kaga yaushe mutum namiji zai ta bin mace kullum kamar bin su da zai yi ba dole kuma matan ku dinga dan daga kafa yawa ba wai kullum kullum a matsanta wa miji a ce kaza ba ba daidai bane ba Allah ganar da mu amin aka makallahu ga wani ya ce malam ni babana bana ce mishi ina kwana sai dan ce barka da safiya babu laifi ba laifi ai al'ada ce wasu ina kwana suke wasu ce barka da safiya ba laifi eh dai Na.
sai yadda ya kama kenan za a iya gaida iyaye eh duk yadda al'ada ta tabbatar Mm. ga wannan ya ce ta ce salam malam ina ni mijina yana bani yana hana ni zumunci da 'yan uwana na'am amma baya hana ni zuwa nashi a bani shawara bai da adalci mijinki baya adalci sai ki kokari ki nusantar da shi ko ki hada shi da malamai a ba ni sunan shi su ja masa kunni abinda na manta ban faɗa ba wancan mijin da yayi wa matan nan haka bai sani akwai hakkin Allah a kansa na'am mai kaurace wa mata saboda baya biya mata Eh, bukata eh, tunda ta na'am.
ce yana jin mu wallahi ya kamata ka ji tsoron Allah ya kamata ka tuna zaka iya haifa ya mace ta fada cikin wannan yanayi ya kamata ka sani wallahi akwai bashin wannan mata a kanka idan baka da lafiya ne ka sauƙi mata in baka da in kana da uzuri ka gaya mata gaskiya amma kar ka jefa matarka wani yanayi yanda kanta take cewa ta so ta bi wata hanya me hanya za ta je ta nemi maza ne yanzu din akwai mazan da suna neman matan aure akwai wanda kawai matan aure suke nema wallahi Allah ya sauke to kaga wannan masifa ne so wannan wannan a- a- mai- mai mai tambaya ta karshe tambayar eh, cewa ba ba ta ce mai- ba ta menene ke cewa a tambayar karshe ba ba ta ce wa mijinta a wannan riba ita bace wacce mijinta baya barin ta ziyarar baya yan zuwa wanta ba- baya barin ta gashi ce kuma ta lokaci ziyara.
ma ya riga ya Eh, to cimma gaskiya bai kyauta ba wajibi ne kamar yadda ya bar dangin ya bar ki kike gaida dangin sa to ya bar ki je ki gaida dangin ki na'am kuma hakkin ki ne zumunci hakki ne Mm.
ba hakkin miji bane ya tauye matarsa ya hana ta zumunci ba hakkin sa bane sai dai in dangin naki fitanannu ne masu gulma ne masu hada wuri to dan ka in mutum ya fahimci matarsa in ta je gidansu ko ta je gidan yan uwanta ko ta yatta za ta je ta rikita mai gida to ya halatta ya hana ta Na'am, to To- malam ga lokaci ya riga ya cin mana masauraro Sai a duka duka daɗa iya aiki abin da sosai za mu zuwa iya insha kawo Allah.
kenan a madadin shugaba kuma jagora Ahmad Gazali Yakubu a sama Sadiq shugaban bangaren shirye-shirye Hadiza Balanti shugaban sashen addinin Musulunci Bahar Isa Sadan da ku Aminu Kadar Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.